الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الصلاة كتاب الصلاة littafin sallah wannan kitab babin za a yi bayanin sallah da lokutan sallah da abin da ya danganci sallah eh za mu ga yadda malam ya faro shi kuma yadda al'amarin shi yake saboda sallah wanda ya san darajar sallah baya wasa da ita duk abin da aka duk abin da aka rika yi na a cutar da musulmai ba a taba samun sa'an su ba kamar wannan karin da aka hana su sallah aka hana su daidaita sahu aka tun daga ko'ina har ko'ina har kasan makka har harami har wajen ka'aba to ba taba samun sa'a haka ba ba taba samun sa'a haka ba aka zo aka taba komai na addini kuma ba su san cutar da kansu suke yi ba kasashe sun gabace su waɗanda suka yi wannan ba su ci nasara ba ba su ji daɗi ba muna karatu na tambayi malam asayir wakil malamin tarihi na ce ya aka yi ce aida masar ta fi kowa kuɗi mun zauna cikin madina cikin mutanen madina suka ce da duk aikin hajji za a yi in mutanen masar ba su sauko ba sauko ba ba za a cire ba ba a walwala sai suke da kuɗi suke da komai aka zo ana wulakanta malamansu a kashe wanda za a kashe a kama wanda za a kama a daure wanda za a daure kowa zo ya ji ya shiga yana tsoro ba abin da zai ba abin da zai ce masu karfin halin fada a kama a kashe a kama a daure shikenan har masar ta zo ta zamo abin da ta zamo yanzu abin tausai ta fi kowa talauci ga malamai ga komai da komai duk abin da kake so na addini na ilimi zaka same shi masa to shine wayannan kuma yanzu sun fara su ma suna wasanni da sallah a cikin ka'aba a ce ba za a daidaita sahu ba a cikin ɗakin ka'aba ba za a daidaita sahu ba sai an baka izini za ka shiga ba wace irin wace irin rayuwa ke da me suke nema ba abinda suke nema sai abinda wancan suka nema eh saboda to su za a ce kudi ne za a ba su ba kudi za a ba su ba mulki kawai yake so aka za a yi mishi alkawari yasa duk abin da ya danganci addini za a lalata ba ka da alaka da ilimin addini amma ka zo kana suka hadisai duk hukunce-hukuncen da suka kai da suka yi su za a tsayar da haddi da mai in hadisi ne ba zai yadda ba sai dai ya zo cikin kur'ani ba a ba a ba za a aiki da hadisin ahad ba wannan wannan dishirbe ne wallahi wannan dishirbe ne zai zai hayya gama wallahi ba zai cimma nasara ba dakin Allah da Madina masallacin manzon Allah duk abin da kai sai ka kyale su sai ka bar su haka ne insha Allah saboda duk inda musulmi yake kafin yayi mai gidan shi addu'a sai yayi mai dakin Allah addu'a sai yayi masallacin Annabi addu'a sai yayi manzon Allah salati yasa an fi karfin su wannan kowa ne babu fadlis salawatil hamsi sai fara da cewa babin da ke bayanin falalan salloli guda biyar waɗanda suke su ne mafuruba farillai wajibai asuba salatul fajiri azhar salatul zuhuri salatul asiri salatul maghrib da salatul isha su ne za a yi bayanin falalansu kafin a zo cikin nafil fili sunnoni قال الله سبحانه وتعالى sai malam ya fara da cewa Allah madaukakin sarki ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar tabbas sallah tana hana al fahsha da kuma al munkar ma huwa al farq bayna al fahsha'i wal munkar al fahsha shine abinda duk tabi'a duk mutumin kirki yana gudun shi baya son shi baya son ya tubatun shi shine sai al fahsha'u ما ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقص العقل ويستنقص ويستنقصه العقل المستقيم duk a wanda abin da hankali mai hankali baya san shi tabi'a lafiyayyar tabi'a ba za ka so shi shi ne ake cin alfasha almunkar kuma abin da shari'a ta ce ta hana shine munkari wai sallah tana hana alfasha tana hana munkari to za mu gani sallolin da muke yi suna hana alfasha da munkari ko ba sa hanawa eh suna hanawa ina mana insha Allah maganan ilimi ake ba magana ce ta son zuciya ba a sa son zuciya cikin ilimi ilimi ilimi gaskiya ake fada ba sa hanawa mecece hujja suna hanawa mecece hujja saboda komai fili yake ko amma suna hanawa insha Allah insha Allah li shakk ko li tabarruk to shakki ke ne shakki ke ko suna hanawa tana hana insha Allah wa qala Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah madaukakin sarki yace innal hasanati tabbas ayyukan kirki yuzhibna sayyiati suna kore suna kankare laifuffukan da aka yi ya'ani as-salawatul khams tukaffiru ma bainaha suna kankare laifuffukan da aka yi tsakanin su asuba zuwa azhar azhar zuwa la'asar la'asar zuwa magarba magarba zuwa isha isha zuwa asuba haka za ka yi tayi har ran da aka ce mutum ya mutu an je an sa shi cikin kabari to shikenan daga ran nan zai yi nadama ma ina ma da ya ƙara kyautata sallolin da ya daga nan zai ga darajar sallah eh wada khala ibn umar al masjida abdullahi dan umar ya shiga masallaci fara'a qauman yusalluna sai ga mutane suna sallah fa qala sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane abshiru albishirin fa innahu ma minkum min ba'sin nari ahadun yace cikin ku duk ba wanda yake dan wuta a cikin ku me yasa sai ce sun makara sa'annan sai karanta fadar Allah madaukakin sarki ma salakakum fi sakara me ya shigar da ku a cikin wutar sakara qalu lam nakum min al musallina shikenan me yasa me ya shigar me ya shigar da ku me ya saka ku cikin wutar sakara suka ce saboda ba ma sallah da ba ma a duniya ba ma sallah ba mu zama cikin masu sallah ba ashe rashin sallah shi ke yi hulwan nan da kansu za su suna fadafa za su suna da kansu ranar lahira babu ƙarya ba buye ba kwane-kwane alam ya cikin nazir kalu bala kar ji ana naziru fa kazzabna wa kullna ma nazzala Allah min shay'in sai a ce in antum illa fi dalalin wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir da kansu wanda aka mai da su su ne komai a duniyan nan da kansu za su zo ranar lahira su tabbatar da cewa sun fi kowa rashin hankali daga dama ka bi su in ka dama ka kare addininka ba wanda zai ba wanda zai hana ka amma za ka je ka yi bayani insha Allah Allah ya kiyaye قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث وبكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga sayyiduna abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytum kubani labari lau anna naharan bi babi ahadikum da a ce ɗayanku yana da korama teku yana da korama kofar gidansa ruwa a swimming pool in korama ruwa dai kofar gidansa yaghtasilu kulla yawmin khamsa marrat kullun zai je yayi wanka cikin wannan korama cikin ruwan so biyar da safe yayi da rana yayi da yamma yayi da magruba yayi da isha yayi hal yabqa min daranihi shay'un manzo Allah ce za a samu datti a jikinsa kuma qala sai manzo Allah ce fa zalika mathalu salawatil khams yace misalin salloli guda biyar ke yamhu Allah bihinna al khataya Allah yana kankare zunubai da salloli guda biyar din kada kai wasa a cikin sallah din هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن محمد عن إبراهيم بن حمزة عن ابن أبي حازم وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث وبكر كلهم عن يزيد بن الهاد تيا يا زا أيك كي هاي ونن صلى tabi'an ɗan adam duk abin da ya zamo yau da gobe kullum shi yazo ya zama al'ada shi yazo ya zama kana yi ne ba wai don kayi ne kana yi ne don an saba don ka sauke nauyi nauyin da ke kanka sallah kuma ba haka aka ce a yi ta ba ana so ka yi ta ne da niyya yin ta da niyya din sai an sai an shigar da wani abu a cikin yadda za ka yi sallah din kana zaune lokacin sallah ya kai ko kina zaune lokacin sallah ya kai kika ce to yanzu zan gana da ubangiji na kuma ubangiji na ya azurta ne bai bar ni haka ba maimakon ki dauki tufan da kika shiga kicin ki in an da ita sallah inda an da wannan tufa sallah ta yi amma sake me zai hana na kure akwatu na dauko na fesa turare na sa don zan gana da ubangiji na kin ga an samu wata niyya kuma daban na kyautata sallah ashe sallan ba ana yi a al'ada ce bane ko a sauke nauyi bane a'a kin mai da ibada wani abu ya karu kenan a cikin imani sai ki tashi ki sallah la'asar haka magarba ko cikin sati so ɗaya ko biyu duk sai a samu wani canji a cikin yadda zaka tashi kai sallah din amma in ya zama yau da gobe yau da gobe tashi kake Allahu akbar Allah Allah kake kaji assalamu alaikum assalamu alaikum kai kowa haka ne saboda yau da gobe yau da gobe sai ga abu ya zo ya zama yaya za a yi ka tuna cewa wannan ganawa nake da ubangiji na ganawa nake don kana Allahu akbar sai ka fara bayan isti'aza da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin wannan manya manyan maganganu kake fada kana ganawa da ubangiji kana fada din nan Allah yana amsa maka fa alhamdulillahi rabbil alamin bawana ya gode mini ar-rahman rahim ya yabe ni maliki duk kana fada Allah na amsawa yana fadar abin da kake fada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautata ba daga gare ka kuma kadai muke neman taimako akwai bambanci tsakanin na'buduka da iyyaka na'budu muna bautata ma zai karbi akafi da wani shirka zai shiga ciki amma kai kadai muke bautata ba in kuma kace da wani ya zama gwaranci kenan bai zama hausa ba an fahimta iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu daga kuma gare ka kadai muke neman taimako kai ka ce wa iyaka nasta'inu iz taqdimu al-ma'mul yuzun al-ikhtifid al-ikhtisas yufid al-ikhtisas an fahimta ga abin da ka faɗa ko sai ka ce ihdi kai kadai muke bautawa kuma daga gare ka kaɗai muke neman taimako me muke son kai min yanzu ya Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki ko da tafarki a al mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim irin tafarkin waɗanda kai musu ni'ima suwa kenan turawa ko lalatattu mutane minan nabiyina was siddiqina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Allah ba na son ba ma son ka shiryar da mu ta farkin atattu waɗanda kai fushi da su wala dhalina kuma atattu waɗanda kai fushi da su din sune yahudawa waɗanda suke atattu kuma sune nasara sawa'an da yahudu da nasara atattu ne kuma Allah ya fushi da su amma kowa sai aka bashi abinda sifar da tafi karfi a cikin sa yahudu su ne gairar maghdubi alaihim yahudawa me yasa Allah ya fushi da su su ne suke sabawa Allah da gangan suna da ilimin su saba Allah su kashe annabawa su kashe ba ruwansu ba su da imani ba yahudi bai taba sanin tausayi ba ba yadda za a san tausayi kuma ba sa gima da gangan suke wulakanta malamai inna Allah ya amurkum an tazbahu bakara annabi Musa ya zo ce inna Allah ya ku yahudawa Allah madaukakin sarki ya amurkum ba ya tashirukum ba ba yana shawarta a'a ya amurkum yana ba ku umurni umrimi an tazbahu bakara qala atattakhizuna huzwa shakiyanci zaka yi mana qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ka san annabi Musa ya ji zafin wannan magana a'udhu billahi an akuna min al-jahilin sai to sai suka ce ud'u lana rabbaka rabbaka ba abinda ba su yi ma annabi Musa ba shi za a yaktuluna al-anbiya bighairi al-haq su kashe annaba su ba abinda ba su yi na barna shi yasa suka zama al-maghdubu alaihi addalluna kuma su ne nasara waɗannan da ilimi suke saba Allah suke wulakanta malamai suke wulakantar da annabawa da manzannai to waɗannan kuma addalluna su ne nasara kenan saboda girman malamai har suka zo suna bautata musu su kuma kaga sun fada cikin ata kenan suna addini kenan akan jahilci sawa'an ba ana nufin yahuda annabi musa bane ko nasara annabi isa a'a duk wanda yayi irin wannan ya zama ya yayi aikin yahuda kenan duk wanda ya irin wannan ya yi aikin nasara kenan abin ake so ka bi abin da manzon Allah ya karantar da kai ya nuna maka kada ka wulakanta malamai kada ka wulakanta malamai kada ka wulakanta ilimi manyan mutane kada ka wulakanta su kada ka girmama su har ka zo kana bautata musu duk Allah baya so waɗannan me zaka bi tsaka tsaki zaka bi me manzon Allah ya ce mai me manzon Allah ya kawo yaya manzon Allah ya ce ayi menene yaya aka yi yaya aka yi kamar yadda za mu zo mu gani har sallah shi da mala'ika jibril ya zai nuna manzo Allah lokutan sallah ba haka bane ba to wa'annan abubuwa da muke ba me manzon Allah ya ce mu yi saboda kar na zo na zamo ba nasare ko ba yahudi kullum haka zaka tsaya gaban Allah madaukakin sarki so bakwai asuba so biyu azhar so hudu la'asar so hudu magaruba so uku isha so hudu so goma sha bakwai kenan kana alkawari tsakaninka da Allah ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kai da kanka zaka alkawari tsakaninka da Allah kana sallame sallah kuma sai ka je ka shiga sunnan yahudawa ko nasarawa kuma an jima zaka je ka nemi alkawari tsakaninka da Allah yaya zaka zama yaya mutum zai zama wajen Allah kenan to Allah ya sauwake Allah ya kiyaye abin da ke wajibi a kanka tun da kayi wannan alkawari to duk abin da ya zo ka duba gani hanyar yahudawa ne ko hanyar nasara ne duk ba a ce ka bi su ba ina hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me manzon Allah ya kawo me yace ayi shine tsiranka shine abin da zai sa ka sayar duniya da lahira an fahimta قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي أليس كذلك؟ قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد ابن زنجويه دم من حديث سنن زنجويه كما عندك سيبويه حمدويه راهويه حكيك إمام السيوطي سيتي أي ويه رنة الشيطان أكوي أبن دي دنجنتي الشيطان أجل ke sa malamin lugha ne sai a bar shi haka nan waihi waihi waihi amma malamin hadisi ne saboda darajar hadisi sai a girmama malamin hadisi sai a ce ishaq bin rahoya zanjoya haka haka malaman hadisi suke faɗa ba ko ina zaka samu wannan magana ba sai bakin manyan malamai حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Matsalus salawatil maktubati ka matsali naharin jarin azbin alababi a hadikun ya ga tasiru minhu kulla yaumin hamsa marrati. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الوليد ابن ال ال ال العزاري ابن هريث قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذا الدار وأشارت بيده إلى دار عبد الله بن مسعود حدثني صاحب هذا الدار ya nuna gidan abdullahi dan mas'ud kala ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce na tambayi manzon Allah wake ne ya tambayi manzon Allah abdullahi dan mas'ud na ce ayyul amali a habbu ilallahi wani aiki ne cikin ayyuka ya fi soyuwa zuwa ga Allah madaukin sarki kala as-salatu li waqtiha a kiyaye wannan ajala ya kawon as-salatu li waqtiha me kenan a eh sallah a kan lokaci cikin lokaci summa kultu summa ayyun sa'annan kuma nace sa'annan kuma me kala birrul walidaini menene birrul walidaini bin iyaye ko ima iyaye biyayya iyaye ake ima iyaye biyayya eh kyautata musu yaya za a kyautata musu yau yanzu kyautata jumla mubhama ba haka bane ba a kyautata musu menene in an yi an kyautata musu kafifi ta matanka a kansu a ina mana ya salam ina mana ya salam motar da za ka sai miliyan takwas miliyan bakwai hajiya za a saka a ciki hajiya ne za a saka a ciki hajiya ita in aka samu mata fijo tsohuwar fijo yana kai ta yanzu shi ke na yawon zata duk kasuwa ka je ka gani a leshin dubu hamsin shi ka sai ma hajiya wa za a eh ya ba zai mata to ka gani wai ba zai mata kyau ba an ce ka an ce kai mata biyayya an zai mata kyau ne eh su wane ne suka zama sanadiyan bata da kyau din haifuwar haifuwarka da wahalarka da kai da yayyanka da kanninka shi yasa ita ma ta zama haka da ita ma ba haka take ba yadda wannan sabuwar take haka ita ma take da sabuwa fil ba haka bane ba haka ne ko ba haka bane ba to yaya za a yi mata duk inda ka je ka ga abubuwa masu tsada in ka sau gida za ka kai ma matarka ta ci kuma ta yi maka yadda ta ga dama hajji ako ka je ka samu ta buhun masara shinkafan wajen ka sau ina kake kaiwa ina ake kaiwa hajji buhun masara da buhun gero da buhun dawa a kai nika a zo a tuka tuwo a ci ba haka bane ba shinkafan waje da kajin gidan gona in an sau ina ake kaiwa gwalagwalan dubu miliyan ɗaya da a tamfar dubu hamsin da leshin in an sawa ina ake kaiwa akwai yara su ya za a gyara eh ya za a gyara aka ce ka kyautata mata in zai mata kyau kyautatawa tana kwanci ko ba ta iya tashi ko ta tsufa a ji ba ta kuɗi ‘ya'yanta za su a kawo mu zamu musu ga ce a ba ta kuɗi da mata ajiye banka dangado kawayenta da an zo da shari'a ta yi shari'a ta gama ta ce je kika sai abinci ta ɗebi abinci ta bayar da mene da kam abinci da ai ba za ka ba ta abinci wai don ta ci da me ba ta baka kaci ba me ba ta baka kaci ba da kake karami ba abin da ba ta baka ba to yanzu kai za ka ba ta abinci ne kai mata gori amma sai ka kai abincin ka kai kuɗi saboda ita ma tana da kawaye da in ta ɗauka ta ba su ta fi jin daɗin su ma da a ce ta ci ba haka bane ba hakan yana faruwa yakan faru yana faruwa haka ka daɗaɗa mata kai mata abin da za ta ji daɗi hajja ga shi ga wannan ga wannan a sau ga shi ka za ka za ka zube wajenta jikoki za ta sasu ‘ya'ya za su zo da rigima sai ta yanke hukunci je ki ɗabi buhun kwano ɗaya je ki tafi haka ake hakuri haka ake yi haka duk iyayen kowa suke amma ai ta tsufa yanzu ai matukan ba ta mutu ba tana da abin da za ta yi da kuɗi tana da abin da za ta yi da abinci ba wai lallai sai ita ba ka san cewa ita ma da ta tashi ta yi tana da kawaye ta zo tana an girma duk sun tsufa tana zaune kawarta ta zo wajenta ta ɗaukuri ta bata ko ta abinci ta bata baka san jin ta fi jin daɗin wannan ma da a ce ita za ta ci ba ba haka ba ne ba haka na faruwa ko ba ya faruwa an ai haka an kyautata mata ko ba kyautata mata ba an kyautata mata birrul walidaini kenan kai ma iyayenka biyayya nagarta mahaifiyarka da mahaifinka yanzu ya ce ya manzo Allah man abaru kala ummak min thumma man thumma ummak thumma man thumma ummak thumma abak sai ayi ma hajjiya su uku tukun na hudu ayi ma alhaji an fahimta sai ayi musu nagarta a kyautata musu ayi musu biyayya ina ma nan biyayya amma su yawwa kaji ma nan biyayya ko ina ma nan biyayya mutum ya ajiye ra'ayinsa ya ɗauki nasu matukan ba ɓata ba ba ɓarna ba ce nasu ra'ayi kana ganin ka zane suna ganin ka zane sai ka ɗauki nasu in kana ganin nakan ya yi ƙarfi sa'an nan daga baya ka zo ka ba da haƙuri ya zama na ita ma nakan ya zama nata sai ta baka ba haka ba ne ba birrul walidai ne kenan aka ce ko amma ima iyaye biyayya ya za a yi musu biyayya ta faɗa ka kiya ka fifita matarka a kanta ka fifita yayanka a kanta ka yi tana ji ba daɗi amma dole ta haɗe ba ka yi mata biyayya ba ba ka yi mata nagarta ba kafin ka ci abu mai daɗi sai ta ci saboda mai saboda lokacin da kake ɗan kankani goro za ta sa baki abincin ta ɗauki ta baka ta ɗauki silifanta ta sa maka za ka firamare ita ta yi tafiya cikin gida ba silifanta kokon da za a sha ta baka ka sha ita ta hakura ta sa goro baki tana ci an yi haka ko ba ba an yi haka ko ba ba shi yasa don yanzu ka zo ka yi girma ka yi samu wadata ko mulki ko menene wannan ta zo ta yi smuggling ɗinka ta ɓoye ka shi kenan sai ta hana ta a ita ma za ka nuna mata ai taimakawa za ki yi mai hajiya biyayya sai mu samu albarka cikin gidan nan ya ke da aiki za su mora me yasa yake jin zafin yi mahajiya biyayya in sai in kai mahajiya abu wallahi tallahi na ga wanda in zai kai mahaifiyarsa abu mai kyau sai ya koyi kar matarsa ta gani ni na gani na ga mai shi kar matarsa ta gani in ta gani za ta yi tashin hankali za ta yi fitina ni kadai na gani ko na taba gani ba ku taba gani ba ba ku san da haka ba ba ku ayi yana yi yana faruwa yana faruwa tsoron ta take sai da ka girma ka zama mutum take son ka a lokacin da kake karami ban da uwarka ba wanda zai dau wahalarka an fahimta birrul walidain qultu sa'an nace summa ayyun bayan sallah akan lokaci da nima iyaye biyayya sai kuma me قال الجهاد في سبيل الله yaki a cikin tada addinin Allah to yanzu ya za a yaki a cikin tada addinin Allah ya za a yi kowane lokaci da yadda ake tafiyar da al'amurra an fahimta yanzu ba jihadi ba limamin da zai ce hayya ala jihad ba wannan tsarin ba shugaba ba kwainai da menene shikenan ba jihadi kana da kudi kaje ka samu yan hijira in gudun hijira ka sai musu abinci ka sai musu tufa ka taimaka musu kaje ka musulantar da maguzawa kaje kai kaza da kaza da kaza duk wannan ba shi cikin jihadi yana kai ma kai jihadi an fahimta قال فحدثني بهذا ولو استزدته لزادني يتي يباني وانا اللاباري دانا نمي كارا من دا كارا هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة وأبو عمرو الشيباني وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس هاي كاجكو قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الهميدي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الصماد قال حدثنا الحسن بن مكرم البزار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول قال يتي سمعت الوليد ابن الإزار بهذا الإسناد مثل معناه وقال يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل لا تنبي من الله صلى الله عليه وسلم وانا أيكي يفي قال الصلاة لأول وقتها ويمكن amma sai suka ce wannan hadisin me ya bambanci tsakanin wannan da na farko eh meye bambanci a'a ban ce ba bambanci ba in ka jan ce meye bambanci akwai bambanci ana son a san menene abu kuma ce akwai bambanci ya yi tasirul hasil kenan ka maimaita abin da aka faɗa kenan meye bambanci to sai suka ce wannan lafazi li awwali waqtiha sai suka ce ai mutakallam bi wannan sanadin bai inganta ba saboda lafazin ma bai inganta ba li'awwali waqtiha to me laifin wannan lafazin yace ai akwai sallar da yin ta karshen lokacin shi yafi sallar isha da sallar azhar lokacin garjin rana sai ai mai abridu bi zuhuri alaysa kadhalik suka ce ai wannan lafazin wancan lafazin shi ne ya fi inganci shi ya fi daidai shi ya fi dacewa daga malaman hadisi lafazi kalma za ta zo cikin hadisi su bincika su gani me yasa wannan lafazin ya zo haka har su gano illan da ke ciki amma mutane ba su da menene su zo ai kaza ai malaman hadisi duk ilimin duniya akwai ilimin da aka mishi aka kiyaye shi aka yi mai katanga aka yi mishi komai gaban ilimin hadisi abadan kana kawo abin da ba ciki za a fitar da shi a jefa abadan saboda a kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yace as-salatu fi waqtiha sallah a cikin lokacinta wannan yace as-salatu li awwali waqtiha in sallah farkon lokaci suka ce ai wancan hadisin yafi inganci yafi dacewa me yasa suka ce ai akwai sallan da yin ta cikin lokacin ta yafi yin ta a farkon lokaci wata sallah sallan isha laula an ashuka ala ummati la amartuhum bi hadha salati fi hadha alwaqt alaysa kadhaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yazo aka ce ya rasulullahi naman nisa'u wasbiyan ya manzo Allah manzo Allah aka jinkirta sallar isha ba ba aka zo aka ce ya manzo Allah mata sun yi bacci yara sun yi bacci farkon lokaci kenan eh farkon lokaci kenan ba farkon lokaci kenan ba sai da aka zo manzon Allah ya fito zo yi sallah yace ba dan kada na dora musu wahala ba da lokacin da zan ce ayi ta sallar isha kenan an fahimta to shi sa awwal waqti hadin bai dace wancan hadisin farkon shine yafi dacewa to amma saboda adalcin malaman hadisi sai suka ce mutakallamun fi hadha al-lafz wannan lafazin malamai sun yi magana sun sun yi kai komo a cikin sa akhrajahu ibn khuzaima wa ibn hibbana والحاكم والبيهقي والطبراني في الكبير قال ابن حبان صلاة في أول وقتها تفرد به عثمان بن عمر يتي وان مالمي وان من رواية شي كدي كديت وان الرواية قلت وتفرد به حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة عند الحاكم وله شاهد عن أم فروة متكلم فيه انظر تضعيف شيخنا له في المنتخب من مسند أحمد wanzur ilal yakakaje duk malamai sun ce saboda cewa awwal waqti haɗin nan ba daidai bane ba kuma maganar su ita ce daidai babu ilimin da aka kiyaye shi kuma aka yi adalci kamar ilimin hadisi an fahimta yin sallah a cikin lokaci shine yafi ko kuwa a dauki yin sallah awwalul waqti in aka ce a cikin lokaci ka fita lafiya amma ka ce awwal waqti ha zaka hadu da matsala za a ce mato sallar ishafa yaushe ya fi sallar azahar lokacin zafi lokacin zafi manzo Allah ce abridu bi zuhuri ba ka bane ba lokacin zananin zafi ku sanyaya sallar azahar ku jinkirta lokacin rana ta dan lafa sannan ku yi sallah a lokacin yi farko lokaci yafi ko yi lokacin da aka samu sanyi lokacin da rana ta fito an fahimta قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله التيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميحني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر صلوا لي guda biyar da sallar juma'a zuwa juma'a suna kankare laifuffukan da aka yi tsakanin su laifukan da kai tsakanin asuba zuwa azhar da azhar zuwa la'asar la'asar zuwa magarba magarba zuwa isha da juma'a zuwa juma'a za a kankare maka malam yankin kaba'ir matukan ba ka yi laifi kaba'irai ba don ƙananan laifuka sai a yafe maka su saboda albarkacin wa'annan sarari amma in kai alkabira alkabira la budda min tauba lalle sai an tuba kuma an daina an fahimta to alkaba'ir su menene alkaba'ir kaba'ir hmm? eh to shike هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل وزاد إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة ورمضان إلى رمضان ذاك جمعة إلى جمعة ذاك أزمي زوى أزمي قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ولم تيجي سنبجي وتمجي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره shi zai ce ya manzo Allah ga laifi ga abin da shaidai isa na yi gashi abin da na je na yi yana jin zafi ba daɗi kenan ko sai mun sai ya zauna aka zo aka yi sallah da shi aka gaba sai zo ya tambayi manzo Allah ta ya za a yi sai ce ba da kai aka yi sallah ba yanzu ya ce da shi ya ce da ni aka yi shi sai Allah ya saukar da fa anzalallahu subhanahu wataala wa aqimis salata tarafay nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati wa aqimis salata ka tsai da sallah tarafay nahari tsakin gefe biyu na rana a zahar la'asar wa zulafin minan laili da kuma wani lokaci a cikin dare mana magarba isha innal hasanati yuzhibna sayyi'ati ai ayyukan alkhairi suna kankare laifuffuka fa qala ar-rajulu ka gani kai da ka zo kana neman ya zaka yi da kaga wannan gara basa sai ya rasulullahi ali hada ni kadai Allah ya ma wannan garban falalan قال لجميع أمتي كلهم يشير تلك الأمة هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم أيضا عن قتيبة بن سعيد وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن ابن مل بصري قوله وزلفا من الليل أراد ساعة بعد ساعة لوكتشي دا لوكتشي كمان أزهر كمان أزهر للأسر مغربة الإشاء يقرب بعضها من بعض الواحدة زلفة وعلى بها المغرب والعشاء باب وعيد تارك الصلاة باب لزو ننركن دا أكي أكن وند يكي يبر الصلاة to za a gama da mai abinda ake magana shine wanda ya bar sallah to wayan sai suka dauki wanda ya bar sallah shi suka yi hukunci wayansu kuma suka ce a'a barin sallar sai a duba shi ta bangare biyu ya bar sallar ne saboda kiwuya amma ya yarda da farlancin sallah ko ko a'a ya bar sallar ne ma ya ce bai yarda da wajibcin sallah ba to kowanne sai aka bashi hukunci kamar yadda za mu gani insha Allah wannan matsalar tana da muhimmanci sai ka mai da hankali in ka je gida ka sake maimaitawa قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجل بن أحمد التوسي قال حدثنا عبد الله بن حاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه abinda manzo Allah ya faɗa kenan kuma hadisi ne sai muslim ya fitar da shi bainal abdi wa bainal kufri tarku sala ma'ana tsakanin mutum da kafirci barin sallah abinda aka ce kenan in ya bar sallah shi kenan an fahimta an yi wani bayani a ciki bainal abdi wa bainal kufri tarku sala tsakanin bawa da kafirci shine barin sallah in ya bar sallah yayi me kenan eh هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي غسان المسمعي عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس محمد بن مسلم ابن تدرس المكي قلت ما لا يتي اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا ما لم يسن كارجونا علمي a cikin hukuncin wanda ya a cikin hukuncin kafirtar da wanda ya bar sallah amdan da gangan an fahimta malamai sun ƙari juna ilimi dangane da wanda ya bar sallah da gangan fazahaba ibrahim an-nakhai wa ibn al-mubarak wa ahmad wa ishaq ila takfirihi suka ce ya kafirce qala umaru yace sayyidina umar radiyallahu anhu yace la hazza fil islami liman taraka as-salah babu rabo a cikin musulunci daga duk wanda ya bar sallah mana wanda ya bar sallah ba shi da rabo a cikin musulunci ina mana wannan magana yayi ne kiran qala ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud yace tarkuha kufrun tarkuha as-salah ko kufrun qala abdullah ibn shaqiq كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ويم صحابي باسا ganin wani abu da yake in an bar shi an kafirce shi sallah don mutum ya bar azumi ba za su ya kafirce ba don ya bar zakka ba za su ya kafirce ba shi sallah an ji mazhabi na farko suka ce wanda ya bar sallah ya zama ne kafir mazhabi na biyu wa zahaba al-akharuna ila annahu la yukaffaru suka ce ba za a kafirta shi ba ba za a kafirtar da shi ba saboda mai wa hamalu alhadisa ala tarkil juhudi wa ala zajir wal wa'id suka ce ai wannan hadisi yana magana ne na wanda ya bar sallah jahidan yace ya bar sallah kuma yace sallan ba farilla ba ce bai yadda da ita ba ya zama me in ya faɗi wannan ya zama me kafir amma in ya bar sallah saboda kiwuya yace ba za a kafirtar da shi ba wa qala hammad ibn zaid wa makhul wa malik wa shafi suka ce tariku salati yuqtalu kal murtad suka ce wanda ya bar sallah za a kashe shi akan yayin ridda amma bai fita musulunci ba wala yakhruju bihi an ad-din duk wanda aka ce yayin ridda za a kashe shi ne amma ba za a ce ya kafirce ba ko mazhabi na nawa kenan وقال الزهري قال أصحاب الرأي إمام الزهري يتي أحناف سنشي لا يقتل بزاء كشيش با بل يحبس ويضرب حتى يصلي كما لا يقتل تارك تارك الصوم والزكاة والحج yace ba za a kashe shi ba za a kashe shi za a daure shi ne a takura masa ana yi masa gana masa azaba har sai yayi sallah an fahimta mazhabi nau kenan aka samu an fahimci an fahimci wannan wanda ya bar sallah malamai sun karu juna ilimi zuwa hanya nawa na farko kafiri ne na farko na biyu ba kafiri bane sai dai in ya bari yayi musu wajibcin sallah an fahimta da haka zaka fahimci wannan matsala sai fada da aka yi anan ba zai sa ka haddace ba sai in ka koma gida ka bi shi kai ma ka rubuta kiwuya ba ka da kiwuya da tsoro da tsoro ba zai sa in kana tsoron abu ko kana kiwuya ba yadda za a yi ka zama malam ba yadda za a yi ka san abin da ake ciki sai kai ma ka zage dan sai ka cire kiwuya ka jefa ka karanta ka karanta ba ka fahimta haka zo kana fahimta to duk sa'an da ka zo kana fahimta waɗanda ka karanta da ɗin nan ba tafiya su kai ba suna nan cikin kwakwalwarka sai ga wata rana suna zuwa suna kwakwalwa haka take yadda ka san ka ɗauki dutse ka saka cikin ruwa sai ya yi mai sai ya kasashe ruwan ya yi mai ya yi ta round na farko ya zo na biyu na biyu har ya je ƙarshe sai aka ce wannan bukuratu shu'ur kenan inda ya fada ɗin hashiyatu shu'ur shine yana ta yi yana ta yi har yanzu wannan matsalar tana farko bu'uratul shu'ur farko ta zo an an ta wata matsalar ta zo ta mai da ita baya wata ta zo ta mai da ta har ta je karshe in tana karshe ko tana farko dai duk tana cikin da'ira ba haka bane ba to shi yasa kokowa kokowa duk kowa haka kokolwar su shi yasa in ka tuna kana son ka tuna abu ya shekara biyar ko goma ma shi ka zo kana ta fama kana ta fama kana kiransa kenan ina yake ya za ka gano shi wani sai nan da na sai exam wani kuma sai ka sha wala wani ma sai ka kwana gobe ko ji an fahimta wani ma ba za ka tuna ba sai in shaidan yana son ya cutar da kai sai ka ɗauko abu mai muhimmanci da za ka sai wajen Allah sai zo ya kawo ma wannan matsalar don ka manta imam abu hanifa na zaune wani zai ce ya imam akramakallahu ko nan ne kenan ko na ajiye abu da ajiya na yi amma na manta inda na ajiye na yi na yi kuma dukiya na yi tunani har na gaji ya ce to je ka da daddare ka tashi kai sallah gobe ka zo da ya tashi yana allahu akwar shi ya tuna inda ya ajiye yanzu abinda kake neman shi kwakwalwarka shekara nawa ka rasa yanzu kana kabbara Allahu akbar shi ka tuna ina ina ina kokolo ka zata ina tunanin ka zashi me kana Allah Allah baka san in ma baka sallame sallan musa kana Allah Allah ne ka gama ka ka je ka dauki abin ba ka bane ba gashi gari sai tashi je wajen Imam Abu Hanifa akramaka Allah na gani yace ai na san ba zai bar ka karasa sallan nan ba sai ya nuna maka to muna da lokaci tura minti na bakwai babu mawaqiti sala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ce babin da ke bayanin lokutan sallah قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فردا مؤقتا فرلا تيد أكسامة لوكتي وقال الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وهذه أبين آية في المواقيت فقوله فسبحان الله أي سبه الله معناه صلوا لله حين تمسون da yammaci kenan arada bi salatul maghrib wal isha wa hina tusbihuna salatu subh kenan wa ashiyan ay arada bi salatul asr wa bainahu wa hina tuzhiruna ay salatu zuhri haka ayoyin suka zo suka bayyana kowace sallah da lokacin da za a yi wa qala allah subhanahu wa ta'ala aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl أراد بالدلوك زوالها فدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أم فهمت؟ أنا فهمت أخوك إيه؟ وقرآن الفجر أي أراد به صلاة الصبح وقيل أراد بالدلوك الغروب وروي ذلك عن ابن مسعود أدى عبد الله بن مسعود فسر اللي بايرك هل فهمت؟ قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن ابن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير ابن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي أمني جبريل عند البيت مرتين ملائكة جبريل يازو يامن ليمنشي آه وجم كعب سوديو فصلى بي الظهر حين زالت الشمس sai muka yi min jagoranci muka yi sallan azhar lokacin da rana ta dai ne ta yi zawali wa kanat bi qadar shirak warwadan hancin da ma'ana lokacin da rana ta kai tsakar kan mutum ba shi da inuwa ko ina da safe rana na nesa sai ga inuwan ka yamma ta yi tsawo ranan na zuwa tana zuwa inuwan na raguwa har inuwan tana raguwa har ranan ta zo tsakar kanka a lokacin da rana take tsakar kanka ba ka da inuwa gabas ko yamma to yanzu da safe zuwa har yanzu inuwan ka yamma take to yanzu ranan kuma za ta fara komawa yamma sai kaga inuwan ka tana zuwa gabas da ranan ta dan kauce kanka kaɗan sai ka fara ganin inuwan ka a ina a gabas a gabanka to lokacin sallan azhar kenan an fahimta wa salla bi al-asr hina kana kullu shay'in misla dhilli so biyu yayi salla wannan sai yayi shi farko farko farkon lokaci wannan kuma ya mishi cikin lokaci wa salla bi al-maghrib hina aftara as-sa'im yajmi sallan magharba lokacin da mai azumi ya sharuwa ma'ana lokacin da rana ta fadi kenan wa salla bi al-isha hina ghaba ash-shafaqu yajmi sallan isha lokacin da shafaki ya buya wa salla bi al-fajr hina haruma at-ta'amu wash-sharabu ala as-sa'imi yajmi sallan asuba lokacin da ya haramta ga mai azumi ya ci abinci wa salla bi al-ghada az-zuhra ta ayin farko kenan ko وصلى بي غدا الظهر حين كان كل شيء مثل ذله فرق يا الزهر فرق اللوكتي ينزو يا من صلى الزهر حين كان كل شيء مثل ذله lokacin da in ka kalli inuwarka tsayinka ya zama daidai yau lokacin da aka yi sallah azhar kenan wa sallah bil asra hina kana zillu kulli shay'in mithlaihi muka yi sallar la'asar kuma lokacin mutum in yana tsaye ya kalli inuwarsa sai ga inuwarsa ta ninka shi sau biyu wasan labiyar magriba yi na aftar sa'imu ya min sallar magriba lokacin da mai azumi ya sha ruwa wasan labiyar isha a sulusun lailin awwal ya min sallar isha ɗaya bisa uku na dare na farko in aka raba dare uku sulusi sulusi sulusi sulusin farko wasan labiyar fajira fa asfara in muka yi sallah asuba sai aka bar sai da gari haske ya fito sosai tukunna sun maltafata ilayya sa'an nan ya waigo waje na faƙala jibril ke ne ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama mufradul alami ke ne tafadda kulla makamin bil idafat iz nulita bin rafi mislul mufradul alami ya muhammadu هذا الوقت waktun nabiyyi na qablak wannan lokacin lokacin annabawa kenan da suka gabace ka alwaqtu ma baina hadain alwaqtain lokacin sallah shine tsakanin waɗannan lokuta guda biyu hadha hadithun hasanun wa mithluhu an jabir lokacin ya cika ya cika qawlu tushiki ne sai mu kwana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
wallahu ba ka da yaro da bai da ladabi a yadda kuma da wani
Wa da lada.
kana da mace? da